ba wanda ya dace aiwa bane amma in ya zama kai da kai masa kai masa ne dan Allah to ai tara bauta ba an ba da sadaka ba ga wanda yake mawadaci a shi wanda ya rantsa ce wallahi zan yi sadaka da ya tashi ya ɗauki sadakar sai ya bayar ga wanda yake mawadaci ba mabukaci ba sai mutane suka dinga surutai cewa oh an rasa wanda za a ba sadaka an rasa wanda za a yi ba alheri sai wanda yake mai shi yanzu ya zama sai dai a ƙara mai shi mutumin hankalinsa ya tashi ya ce ya ubangiji na gode ma ba makawa zan yi sadaka da sadaka sai da ya tashi ya ɗau sadakar kuma sai ya bayar ga wadda take karuwa bai sani ba sai aka waye gari ana ta surutai an rasa wanda za a baiwa sadaka sai karuwa an rasa wanda za a yi wa dan Allah wai sai karuwa abin da ya tada hankalinsa ya sake abin nan sai aka zo masa aka faɗa masa a mafarki cewa ai duk abin da kai Allah ya karba ba dai kai bane domin sa tun da dai kai kai domin sa ne kai ne dan Allah to Allah ya karba cewa ya dace da bai dace ba wannan kuma manufa ce ko ko tsari ne na Allah subhanahu wata'ala amma dai kai in dai san da za ka yi din ka duba Allah ne ka yi domin sa to ala kulli halin Allah ya karba duban cewa ka yi ne domin shi to an kafa daga nan mara Allah ya kara yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya nemi tsari da Allah ku tsirar da shi wanda ya ce yana neman ku sai kare shi daga kaza don Allah to ku kare shi da wanda ya roƙa don Allah cewa don Allah ku masa kaza to ku ba shi wanda ya kiran ku ku amsa masa wanda shi ya kiran ku to ku amsa masa akwai inda amsa take wajiba kamar wanda ya kira ga walima aure inda zuwa walima aure wannan wajiba ce da inda ya zamo ba wani dalili da zai sa a ce wajabcin ya tsaraya kamar aiwatar da wani abu wanda yake ba daidai ba shari'a da zahiri ya wasu a masaba su suka ce ai wani kira ma da aka gabawa wajibi ne ya amsa duk kiran da aka yi gabawa wajibi ne ya amsa akan haka wasu daga cikin magabata suke cewa duk kiran ba sai lalle na walima aure ba ai wajiba ce amma sauran malamai suka ce a kira in ba ga walima aure ba to wannan amsawar sunna ce ba wajiba ba to wanda ya aikata alheri gare ku to ku saka masa sakaya ku saka masa idan ba ku samu abin da za ku saka ma za ku masa sakayya da shi ba to ku yi masa kyakkyawar addu'a har ya zama ku ga cewa lalle kuma kun masa sakayya addu'a da kuka yi masa kun masa kyakkyawar addu'a wadda za ta zama dacewa da alherin da shi ma ya muku wannan hadisi ne ingantacce abu dawud da nasa'i sun ruwaito ya sani da sahihai ne wanda yake sun zo kuwa da sinadan buhari da musulun wato ya sinadan da aka ruwaito sinadan buhari da musulun ne shi ya sa hadisi ne wanda yake a matsayi na hudu daga inganci inda an faɗa mafi ɗaukakar hadisi mafi ɗaukaka a inganci shine hadisin da buhari da musulun suka ruwaito sannan wanda buhari ya ruwaito musulun bai ruwaito ba sannan wanda musulun ya ruwaito buhari bai ruwaito ba sannan matsayi na hudu wanda yake ya zo da sharaɗinsu wanda yake ya zo da sharaɗinsu shine matsayi na hudu shi yasa hadisin wato yana matsayi na hudu ne a inganci to babin cewa haramun ne a ce sarkin sarakuna da wani mai mulki ko waninsa domin ma'ana shahan sha malikul muluki sarkin sarakuna ba daidai ne a santonin allah ba ko da haka ba daidai ba ne a ce za a kwanta wani allah da cewa shi sarkin sarakuna ne don kama daga abi huraira allah ya kara yadda gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi kaskancin suna wajen allah shine mutumin da ya ambaci kansa sarkin sarakuna rajulun ta sama malikal amlaki sarkin ya ambaci kansa cewa shi sarkin sarakuna ne buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisin su gano na ta ya ambata abinda ake nufi da malikul amlaki dinnan kamar shahan sha ne a farisanci mutanen farisa haka suke fada to babin cewa an yi hali daga a kira wanda yake kangararre ko ma'abokin bid'a ko wanda ya kama da su a ce za a kira shi shugaba a kira shi shugaba wani hauki ko abin da ya kama da haka an kama daga murai da allah ta gare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yadda ku kira munafiki shugaba domin shi idan shugaban ne azza wa jalla to kun saba wa ubangiji da kuka kira shi da haka duk da cewa shi shugaban ne ballantana kuma in ya zamo ba haka ba in kuma zama ba haka ba dama kun yi karya kun yi karya ba shugaban ba ne kun ce shugaba ne kan kun yi karya kenan amma in shugaban ne kun kiran sa haka to shi kuma kun saba wa Allah dan hakkin wanda yake munafiki ko ma abucin bid'a shine a nuna masa cewa ba komai bane duk wanda yake ya bar tsarin Allah to ba daidai bane a ce za a nuna masa shi wani abu ne wanda yake wani abu wanda ya tsaya tsarin Allah subhanahu wata'ala wannan ne wanda yake za a girmama to kuma kaga wannan hadisin dangane da mafhuminsa yana nuna mana kenan ashe wanda yake ba munafikin ba dan an ce masa sayyidu wannan ai daidai ne ko mafhumi wanda yake na sifa ko mafhumi na mukhalafa na sifa ashe wanda yake ba munafikin ba dan an ce masa sayyidu wannan daidai ne to wallantana wanda yake sayyidu sadat manzo sallallahu alaihi wasallama da an ce Allahu salli ala sayyidina wani ya zamo hankalinsa ya tashi wani ya za a ce sayyidina din nan ni na aka kawo wani hadisi ne ingantacce ya zo da salati wadda a ciki aka yi isti'malin siyada ina aka kawo a to munafiki ne aka ce ka a ce masa sayyidu amma wanda ba munafiki ba kenan ashe a iya fada masa ba cewa aka yi kada ku ce da kowa ba kada ku ce da kowa ba sayyidu ba a munafiki aka ce sai kuma malamai suka gano cewa da duk wanda yake matsayin munafikin kamar ma'abocin bid'a da kuma abu wanda ya kama da su kamar azzalimai kamar mataimaka azzalimai to rawahu abu dawud abu dawud ne rawaito wannan hadisin a kitabul adab da isnadi ingatacce wato babin cewa karahiya ne a zaki zazzabi jante don ta saukarwa mutum mutum ya ringa la'antarta ko zaginta ko faɗar bakan magana game da saukar da ta yi masa haka ɗin ba daidai ba ne wato abin da yake cikin wato abin da yake nunawa shine cewa mutum ya nuna kosawa ko rashin juriya ga abin da Allah ya kaddara masa ai ba daidai bane in Allah ya kaddara ma abu ka nuna yadda da haka yadda da hukuncin Allah babban matsayi ne sabon babban matsayi ne gaba da in zazzabin ya saukar ma ko duk wani nau'i na rashin lafiya waye ya kaddara ma Allah subhanahu wataala baka san abin da ya nufa da kai da saukar da wannan rashin lafiyar ba ta yiwu don kayi wani laifi ne allah subhanahu wata'ala yake so ya kankare laifin naka shi yasa har ya gama ta da rashin lafiyar nan ta yi a'a ba kai laifin ba amma ana so a ɗaukaka matsayinka ne wajen allah a ce ka samu ɗaukakan matsayi wajen allah ai ya fi ma da a ce ka zauna lafiya a duniya dukkan lafiya duk zaman lafiya da kai a duniya wajen allah kai ba mai matsayi ba ne jira ake ka koma kawai ka ga mummunan matsayi mai amfanin wannan kyan lafiyar ko zama lafiyar a duniya shi yasa ake bawa ya gane cewa duk abin da ya zo masa dai daga Allah subhanahu wata'ala to ba shi da abin yi muhimmi irin ya karba da yadda ya karba da yadda an jabirin an karbo daga jabir radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen ummi sa'ib ko ko ummul musayyib sai ce da ita a me ya same ki ke ummu sa'ib ko ya umar musayyib kike ta makyarkata kike ta raurawa haka sai ta ce alhumma zazzabi ne ya dame ni la barakallahu fiha sai manzo Allah ya ce da ita a kada ki zagi zazzabin nan domin zazzabin nan yana tafiya da zunuban bani adam wanda duk ya zazzabi zunubai aka ɗebe masa zunubai aka kankare masa kamar yadda zigazige suke tafi da daudar da ke cikin bakin karfe idan bakin karfe akwai dauda a ciki aka sa zigazige sai ka ga daudar ta taso ta tafi bakin karfen tsaftace tsarkakakke tsarkakakke ya zauna to muslim ya ruwaito wannan hadisin amanatu zazzafina ya kina motsi harakatan sari'atan motsi mai gaggawa abinda ake nufi wato tana makyarkyata ana faɗarsa da rammata da zaira wadda take abin maimaitawa to zazzafina daga zafa ne kenan zafa wanda yake mura'afun ruba'i ne ko irinsa akwai sabari tsakanin malamai fa'a ne ko fa'alala ne akwai sabani yadda cewa abdullahi dan fudu ya kawo a hisin wasin ko to da zaira abin maimaitawa da fa wadda take abin maimaitawa an ruwaito da ra kuma abin maimaitawa wato turar firifina turar firifina na an ruwaito kuma da rar abin maimaitawa da kafi biyu tura karikina akwai ruwa ya tura karikina ya babin cewa an yi hani daga azagi iska da bayanin abin da ya dace bawa ya fada in ya ga iska ta taso musamman wadda take guguwa yan karbar daga abil munziri shi ne sai da na ubayu dan ka'abu sayyidul qurra'i shugaban makaranta a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara da gare shi kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku zagi iska kada dan iska ta taso ku ringa zagin iskan nan in kun ga abin da ba kwa so to ku ce ya ubangiji hakika mu muna roƙonka daga duk wani alheri da ke cikin iskan nan muna roƙonka daga alherin abin da yake cikinta muna roƙonka daga alherin abin da aka umarce ta da shi muna neman ka kiyaye mu daga sharrin wannan iskar da sharrin abin da yake cikinta da sharrin abin da aka umarce ta da shi tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa ingatacce an kaba daga abin huraira Allah ya gare shi kala ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iska daga rahamar Allah ne takan zo da rahama ga wasu takan zo kuma da azaba sai ya sa dan kun ga iska ta taso ga dangada to ka ku ce za ku zage ta amma abin da yake gare ku ku roƙi Allah alherinta ku nemi Allah ya kare ku daga dishirin da take tafa da shi abu dawud ya rawaito hadisin da isnadi wanda yake kyakkyawa kuma buhari ma ya rawaito hadisin a adabul mufrad haka nan hakim ya rawaito hadisin a mustadara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai rauhin lahi ana fadar rauhu din da fatahar ra ai rahmar Allah ga bayi in ba dan iska ba me a rayuwa zai yi iska ce take taso gizagizai har ruwa iska ce takan yi barbara ga shukoki da yawa iska ce duk take kawo barbara ga wannan shukokin har a ce sun yi 'ya'ya ko 'ya'yan itatuwa har a ce sun yi 'ya'ya shi yasa idan da ba iska ai duk ba wannan iska ce kuma uwa uba ake sheka ita ce bawa zai shaka ya rayu to an karɓo daga aisha allah ƙara yadda gare ta ƙala ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan iska ta taso yakan ce ya ubangiji haƙiƙa ne ina roƙonka alherin iskan nan da alherin abin da yake cikinta da alherin abin da aka aike ta da shi ina neman ka kiyaye ni daga sharrinta da sharrin abin da yake cikinta da sharrin abin da aka aiko ta da shi muslim ya ruwaito wannan hadisi babin cewa ba daidai ba ne a zagi zakara zagin zakara ba daidai ba ne an kaba daga zaid ibn halid al-juhani Allah dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku zagi zakara shi yana farkar da bayi ne ga sallah shi yakan farkar da bayi na kirki ga sallah abu dawuda ya kiwaito hadisi da sinari ingantacce wato don mutum yana cikin bacci mai daɗi sai zakara ta shi yana cara ya zama wannan cara ta zakaran ta yanke masa bacci ai ba daidai ba ne ya fushi da zakar ba daidai ba ne ya ce zai faɗi zagi ko bakar magana ga zakaran a'a ya tashi ibada abin nema daga gare shi ya tashi ibada to shi yasa akwai malamai ma da halitta tafai suka yi akan matsayin rukon zakara don wannan manufa cewa a ajiye zakaran don ya zamo ya ringa tashin mutum don ibada don shi galibi dai yakan tashi tun kafin asubahi ko kuma daidai asubahin ya zamo yana cara to babin nahai babin cewa an yi hani daga mutum ya ce an mana ruwa da tauraro kaza cewa haka ba daidai ba ne an kama daga zai ibn khalid al-juhani Allah kare da gare shi kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mu sallah asuba a hudaybiya a gurgun ruwan sama da aka yi da daddare yayin da ya sallama daga sallan nan sai ya fuskanci mutane ya ce kun san abin da ubangijinku ya faɗa sai sabai suka ce allah da manzansa su suka sani sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce in ya ce muminin biyu wa kafirun a cikin bayina an waye gari akwai waɗanda yake sun ba da gaskiya da ni akwai kuma waɗanda yake sun kafirce sun butulce wa ni'imata amma dai wanda shi da aka yi ruwan nan abin da ya fito daga bakinsa shine cewa an mana ruwa don baiwar Allah don rahamar Allah to wannan ya ba da gaskiya da Allah ya butulce wa taurari bai yadda da cewa taurari su suke kome ba ko suke tafi da kome ba amma wanda ya ce an musu ruwa ne don tauraro kaza ne ko kaza to wannan ya kafirce da allah ya yadda da tauraro ya yadda cewa tauraro ne kamar yake kawo kome buhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin sama'uhu na ana nufin ruwan sama haka nan ma wato imam malik ya rawaito hadisin ko a muwadda babin cewa haramun ne mutum ya ce ga wanda yake musulmi ya ce kai kafiri a kira musulmi kafiri haka ba daidai ba ne haramun ne an kama daga ablamin umara allah kara yadda gare su kala ablamin umara ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ce da dan uwansa kai kafiri ya kira shi kafiri to ba makawa ɗaya daga cikinsu kafirin ne in shi wanda aka kira kafirin kafirin ne to shi kenan daman kafirin ne idan ko ba kafirin ba ne to kafircin ya dawo ga wani wanda ya kira shi kafir shi sai ya zamo ya kafirta wato ka kira musulmi kafiri ashe kafirta ne malamai suka ce wannan wato kufrun duna kufrin ba wai za a ce ya yarda ba amma dai abu ne wanda yake mummuna abu ne wanda yake mummuna shi yasa ake faɗa cewa hukunci da cewa musulmi ya kafirta magana ce wadda sai alkali sai an tabbatar da shaidu an tambaye shi an bincike shi ya kawo hanzari daga dukkan abin da ya sa za a kira shi kafir an gaba shi da mafita to sannan ne za a iya kiransa kafiri amma wato za a zartar da hukuncin cewa kafiri ne in alkali ya zartar da hukuncin cewa kafiri ne shikenan wannan ya zama kafir ya faru a zamanin jalaluddin mahalli wato wanda ya faɗe ɓangare na tafsirul jalalai cewa wani mutum ya faɗi wata magana ka tobara kwarai aka kai shi gaban sarki sarki ya tara duk malamai na misra a sannan aka tambaye su aka yi musu bayani suka ba da fatuwa cewa ai bawan allah nan ya kafirta hukuncinsa a kashe shi sai sarki ya waiwaya ga malaman ya ce to duk gaba ɗaya kun zo ba wani a baya wanda bai zo ba don ba na son in zartar da hukunci wani daga baya zo ya ce ai ba haka abin yake ba sai suka ce ai duk mun zo amma malami ɗaya ne bai zo ba a ce wane ne ya aka ce jalaluddin mahalli sharihul minhaji wanda ya sharhin minhaju na nawawi akwai littafi a masabar shafi'awa wanda suke ji da shi wannan nawawi ya to shi wannan jalaluddin mahalli ya masa sharhi ya yi shuhura da ce tun yana da rai cewa shi mai sharhin wannan littafin ne sai ya ce aika a kirawo shi da aka aika aka kirawo shi allah sa mutum ne mai matuƙar kwarjini jalaluddin mahalli mutum ne mai matuƙar kwarjini saboda irin yadda yake nesa nesa yake kafa kafa da masu mulki yake kafa kafa da ma'abuta duniya da mai tsantsani ne kwarai to sai da ya zo ya tambayi mutumin ya aka yi sai ya ce ai ka ji kaza da kaza sai ya dubi malaman gaba ɗaya sai ku akan wannan maganar wadda tana da manufar za ku ba da fatuwa a sare kan musulmi haka daidai ne kai taso mu tafi ya tashi nan suka tafi malaman da sarkin da wanda suke wajen suna kallo ba wanda ya iya cewa uffa haka ya taho da wannan mutumin ya iya taho da shi ita tafiya ka bawan Allah ka ji ita tafiya ka bawan Allah ai wannan magana da ya faɗa ba wai tana nufin ya kafurta ba tunda shi ya faɗa ne da wannan manufar ga da manufar da ya faɗa ko kuma ga da manufar da kuka fassara ta shi ko koyaushe ai alkalamu alaniyatil mutakallimi ana daukan magana bisa niyyar shi wanda ya faɗi maganar ko jalaluddin suyuti yake faɗa a kaukabu saɗi summa ala urfil muhaɗi bihimili fa fi khidabi shar'i li shar'i ali sannan magana ko yaushe in ta fito sai a dubi shi mai faɗar magana da wata manufa ake faɗar irin wannan magana ana duban shi urful muhadibi ba ci wanda yake so ya bayani a kai ba da mutumin sakkwato ya zo ya faɗi magana akwai magana da a harsar sakkwato za suke ganin ai daidai ce ba zagi ba ne ba banna ba ce amma kama a hausar kano gani ake ai wannan kamar zagi ce ba ta dace ba ma a ji an faɗe ta to dan mutumin sakkwato ya faɗa sai ka ce a'a ai za ka mai da shi ai kamar mutumin kano ne ya faɗa ai ya faɗi ba daidai ba ya faɗi ba ka bari sai ka ji daga bakin mutumin kano sannan ka ce ya faɗi ba daidai ba don shi ne haka yake ba daidan ba a wajensa amma shi wancan mutumin sakwata da ma'anar da yake faɗin magana da ma'anar da yake faɗin wannan kalma shi yasa sai ka kyale shi da wannan ma'anar amma ba ka ce za ka aro wata ma'ana ka ɗora masa dole ba to an kamar ga dizar da gifari allah ya ƙara yadda gare shi cewa shi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya kiran wani mutum da cewa ya kafurta ko ya ce makiyin Allah alhali shi mutumin ba kafiri bane ba makiyin Allah ne ba sai abin ya dawo gare shi sai shi ya zama kafirin ko ya zama makiyin Allah shi yasa a kiyaye kiran bayan Allah kafirai don an samu bambancin fahimta da su A samun bambancin fahimta tun zamanin sahabbai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya abku shi yasa istihadi tabbatacce ne a addini don kai istihadin ka ga abin da ya nuna ma wannan istihadinsa ga abin da ya nuna masa to ka kyale shi ba istihadin ka bane a haƙu da abi ballantana in ma ka zamo ka cancanci kai istihadin bayan ka zama kawai daman kai abin da yake zuciyarka ka kira bayan allah kafirai yake amfani da wata karamar dama wadda baka cancanci kai amfani da ita baka ga abin ya zamo banna ce babba ya zamo banna ce babba to hadisin nan buhari da muslim su ruwaito shi hara mai ma'anar raja'a ne kamar na qur'ani ne inna zanna allan ya hura wato hara din daga babin nasara ne yanzu ajwafu ne wawi fili ne ajwafi wawi to babin cewa an yi hani daga alfasha da sakin harshe a ringa faɗan maganganun da ba su dace ba an karbo daga abdan masudin allah dagare shi kala ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba inda za a yi a samu muni mai suka a cikin dangantakar bayan allah ya ce wannan ai ba ɗan wani ba ne ai wani kaza wani kaza to wannan ba ɗabi'a ce ta mummuni ba gaba ɗaya ba mai yawan la'anta ba ne ba mai alfasha ba ne ba mai sakin baki ba ne tirmizi ya ruwaito hadisin ya ce hadisi ne kyakkyawa a yanzu irin yadda rayuwarmu take yadda za ka ji yaro ɗan yayi amma yana faɗin wasu kalmomi na ashar marasa kyau kaga alama ce ta cewa wato rayuwar tamu kamar ta yi nesa da koyarwar musulunci shi yasa har yaran suke tashi haka har yaran suke tashi haka sai ka ji yaro ɗan ƙanƙani yana wasu zage-zage malam na tashin hankali muna na kwarai-kwarai sun kai duk inda suka kai a muni kai ta mamaki ya aka yi maka masa har ya iya irin wannan zagi to amma babban abin da yake nunawa shine yadda muke tafi da rayuwarmu ya yi nesa daga tsarin musulunci tunda dai yaro ba yaron da ake haifa da zagi a bakinsa ba yaron da ake haifa da ashariya a bakinsa ko ya yake wayan sha'u na shi ulfitiyani minna alama kana awwadahu abuhu da in ka garo ya tashi yana zage-zage ko yana wani abin nan wajen da ya tashi ne ake haka shi kuma ya ji ya koya ya iya sai ta iya zama gwani ma a wannan fannin amma dai koyaye idan da bai sami dama koyar ba ba zai iya ba balle har ya zama gwani a kawo zage-zage to an kaba daga anas ibn malik Allah ya dagare shi kana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba taba samun alfashi a cikin wani abu ba ko menene in ya zama za a ketare iyaka a cikin sa sai abin wannan ketare iyakan ya muna na abu ba a taba samun kunya ba a cikin wani lamari sai ko kunyan nan ta kawata abu tirmizi ya ruwaito hadisin ya ce hadisi ne wanda yake kyakkyawa abin mamaki wani lokacin sai ka ga hata malamai masu koyar da yara sai da yawa daga bakinsu ne yaran masu ke ƙara koyon wasu baƙaƙen maganganu ka je malami in zai magana da yaro yana tura ashir ko yana faɗar wata bakar magana wai ai shi da haka ne zai tirsasa yaron ko zai bi da yaron ai yaron baya ji yaron baya ji shi yasa shi yake faɗar haka kaga ya ƙara koya masa wani rashin jin shi yasa garin ai maganin gira a ƙarshen ta an ɓata idanu sai zama garin ai maganin gira an ɓata idanu yaro ya komo shi ma yana irin waɗannan baƙaƙen maganganun shi yasa ba wanda ya fi dacewa ma a ce an same su su san irin maganganun da ke fitowa daga bakin su irin waɗannan malaman yaran masu kula da tarbiyyar yaran nan ya kamata duk magana da za su faɗa a gaban yaran su san me faske faɗa su san cewa koyawa yaran su shi yasa akwai hanyoyi da yawa da za a yi tarbiyyar yaro ba tare da an zagi an amfani da zagi ko bakar magana ba akwai hanyoyi da yawa wadda za a iya tarbiyyar yaro ba tare da an amfani da haka ba shi yasa amfani da haka din cutarwa ce kwarai-kwarai to babin cewa ba a son mutum ya ce zai zurfafa a wajen magana ya ce shi sai ya yi gwaninta a cikin magana dole in zai faɗi magana wai sai ya burge ko cika baki a cikin yin magana ko ɗorawa kai cewa dole sai an kawo fasaha a magana ko a ringa amfani da kalmomi na lugga waɗanda suke nesa daga fahimta da abu wanda yake mai zurfi na fuskar li'iradi a wajen magana da wanda suke ammawa wani hawihim da makamantansu in ana magana da hassawa ne to wannan nan ka kawo wani abu mai zurfi na lugga ta mai shi ma ya sani to menene ba wata wahala ce ka hada shi ba amma kana magana da ammi wanda yake bai san haka ba kace zaka kawo haka ai ka wahal da shi ma'anar magana amfanin magana shine shi wanda kake magana da shi so kake ka isar masa da wani sako ana bukata kenan ya zamo ka isar masa ta hanya mafi sauki a gare shi ya gane me kake nufi ko me kake nema daga wajensa a ta hanya mafi sauki wannan shine balaga shi yasa dama wato malaman balaga ma suke faɗa cewa balaga shine ilqaul kalam ala muqtaral hali a faɗi magana bisa yanda ya dace wanda ake magana da shi da wajen da ake magana da shi a dubu wannan kafin a faɗi magana shine ainihin wato balaga to an kama daga Abdullahi Masudin Allah ya kare da gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya ce masu cewa sai sun zurfafa abu sai sun yi feleke a lamuransu to wannan sun halaka sun halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka har sau uku muslim ne ya ruwaito wannan hadisin mutanadduna ma'anarsa masu zurfafawa a cikin lamura wanda duk abin da za su yi sai sai sun yi wani feleke a cikinsa وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an karbo daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara yadda gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara ya ce ان الله يجيب الغني minar rijali ubangiji baya son mai cewa sai ya burge a magana daga cikin mazaje wanda zai zai ce shi sai ya kawo magana da zai burge kowa to Allah baya son wannan الذي يتعلم بلسان wanda yake jujjuya harshensa kamar yadda saniya take jujjuya harshenta abu dawud ya rawaito hadisin da turmizi turmizi ya ce hadisi ne kyakkyawa haka nan imam ahmad ma ya rawaito hadisin
وعن جابر بن عبد الله an karɓi daga jabir ibn abdullahi allah ya ƙara yadda gare su cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ان من احدكم من الي "Uhu, lamarin da sha'anin a hasinukum a halakar wanda suka fi kyau ɗabi'u a cikinku min ahaddikum ilayya suna daga mafi soyuwarku zuwa gare ni wanda yake sun fi ku kusacin mazauni daga gare ni a ranar alkiyama wanda su ne na kusa da ni ko a lahira wanda duk ya tsaya kyautata ɗabi'u sai zama ya fi kowa zamowa masoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba mutum ya ce ai ya fi kowa salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma gashi ya muna da ɗabi'u yana munanan ɗabi'u ba ba wannan ne zai gadan masa san annabi ba wato ya ce annabi yana son sa ya tsaya ya kyautata ɗabi'u sannan ya salatin ga annabi eh ya zamo ya koyi annabi kenan ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikakken koyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda Allah ya masa kirari kenan cewa yana bisa ɗabi'o'i masu girma kuma ya faɗa cewa bu'istu li utammima makarimal ahlaki amma kafi kowa muna na ɗabi'a amma kuma ka ce wai kafi kowa bakin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to baka san annabin ba in ka san annabin sai ka tsaya ka kyauta ɗabi'u musamman wanda suke cewa su na sufaye dan sufaye daman da abin da suka yi zarra kenan wajen kula da kyawawan ɗabi'u kula da kyawawan ɗabi'u shine ba a samu kamar su ba yadda wato sadi yake faɗa hujjatu man yurajjihu sufiya ala siwahum hujjatun qawiyya hum atba'un nasi li khairin nasi min sa'iril firaqi wal unasi tabi'ahu al alimu fil aqwali wal abidu nas fil af'ali wa fihi masufiyu zusibaki lakinnahu qad zada bil ahlaqi shi ta kowanne ya ɗiba kuma ya zo ya daɗi da kyawawan ɗabi'u wanda ba a samu mai kyawawan ɗabi'un gare su ba duka kamar su ba shi ne wani maki ta'arifin tasawufin menene tasawufi ya ce al-dukhulu fi kulli hulukin saniyin wal khuruju min kulli hulukin daniyi ai tasawufi sufanci ba wani abu bane shiga a cikin dukkan ɗabi'a madaukakiya da fita daga dukkan ɗabi'a kaskantacciya duk ɗabi'a kaskantacciya ka fita daga gare ta duk ɗabi'a kyakkyawa madaukakiya kai riko da ita ka zama sufi kenan ba wai ka fi kowa iya ɗaukan carbi ba ba ko ka fi kowa iya ɗaukan carbi ba ba da haka ake sufancin ba to nan wato hujjatu man yurajjihu sufiya ala siwahum hujjatun qawiyya hujjar wanda yake rinjayar da sufaya eh bisa wani su wanda suke ce sufaye sun fi kowa daga cikin jama'u to hujja ce wadda take mai karfa da karfa hum atba'un nasi li khairin nasi sun fi sauran mutane cikakken biyayya ga biyayyen mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sa'iril firaki daga sauran kungiyoyi wal unasi da jama'u tabi'ahu alimu fil aqwali malamai su suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maganganunsa ma'ana suna ta kokari su yada maganganunsu a tsakanin mutane wal adidun nasiku fil af'ali masu ibada ko wanda su suka mai da hankalinsu ga ibada to su sun bi manzon Allah a ayyukansu suna kokari ne irin duk ibadun da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa da su su ma su tsaya da su wa fihi masufi yuzusi baki a duk wannan bangarori biyu da ya da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayawa ya aiki irin nasa sufi yayi ya riga yi waninsa ya tsere waninsa lakinnahu sai dai kuma shi karza da bil ahlaki yayi dadi da kyawawan ɗabi'u ya daɗi da cewa ya fi kowa kula da kyawawan ɗabi'u to ilayya haƙiƙa wanda yake ya fi ƙiwa zuwa gare ni a cikinku wanda duk na fi ƙi a cikinku wanda ya fi ku nesa da ni ranar alkiyama su ne masu yawan surutai masu cika baki da magana da masu nuna cewa su sun iya masu kokarin su nuna lalle sun iya tirmizi ya ruwaito wannan hadisin ya yace hadisi ne kyakkyawa wannan hadisin bayaninsa ya gabata gare mu a baya a babin kyautata ɗabi'a a babin da aka yi bayani akan kyautata ɗabi'u babin cewa ba a so mutum ya ce habsatinar siwai zuciyarsa ta lalace ko ta ɓaci an karɓi daga aisha allah ya gare ta cewa ya ta karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce kada ɗayan ku ya ce wai zuciyarsa ta ɓaci sai dai ya iya cewa na kisat nafsi zuciyarsa ta samu wani nau'i na kangara amma ba ce ta ɓaci ba amfani wato yin amfani da kalmar ɓaci ita ce babban abinki buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisin malamai suka ce ma'anar habisat wato gasiyat gasiyat gasiyat wato ta bacin kusan ma'ana habisat kenan lakisat shi ne kuma ma'anar lakisat din hubusi sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so a ce an yi amfani da lafazin bacin ba saboda na ce abu ya baci ne abin da ake da abin da ya baci ba yadda shi ake ba yauwa lafazi yakan yi tasiri a wajen magana lafazi yakan yi tasiri kwarai a wajen magana to babin cewa ba a so a kiran inabi karamu a ce za a kira inabi karamu an karba daga abi huraira allah ya kara yadda gare shi kala ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ambaci inabi karamu kan ku ce za ku kiransa karmu domin karmu mai girma shine musulmi ba inabi ba buhari da musulun sun ruwaito hadisin amma wannan lafazin da aka faɗa lafazin da musulun ne ya ruwaito shi shi ko buhari ya ruwaito ne da ma'ana a wata ruwaya abu mai girma a kalbin mumini zuciyar mumini zuciyar mumini zuciyar da yake ta kunshi sanin Allah zuciyar da yake ta tare da sanin Allah to wannan ai ita ce mai girma a wata ruwaya wadda Buhari da Muslim duk sun ruwaito manzala ce sukan ce karmu abinda ake kira karmu kalbul mumini zuciyar mumini an karbo daga wa ibn hujrin Allah ya kare dagare shi a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan ku ce karmu sai dai ku ce inabi ku ce inabi ku ce habalatu ku kira shi da inabu ko habalatu muslim ne ya ruwaito wannan hadisin habalatu a wato ana fadarsa da fatar ha'i da ba wato shi wa'il ibn hujirin gaba daya a buhari ba hadisin da yake ruwayar duk jami'u sai na buhari ba hadisi daya na wa'il ibn hujirin amma muslim shi ya ruwaito hadisai guda shida na wa'il ibn hujr wannan ɗaya ne daga ciki haka nan a gaba ɗaya an karbo hadisai saba'in da ɗaya daga shi wa'il ibn hujr daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ruwaito hadisai saba'in da ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sanannu wa'il ibn hujr wato yana cikin zuriyar sarakan yaman shi yasa lokacin da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce gashi nan tafe sai manzo Allah yake cewa da sabansa ga fawa ilimin ya taho daga ƙasa mai nisa daga haramauta ya zo yana mai biyayya ne kwaɗayi a cikin lamarin Allah da lamarin manzo wakacin da wa'ilu ya zo manzo Allah ya tashi ya tare shi hannu biyu ya matso da shi kusa ya shimfiɗa masa mamayafinsa ya zauna da shi kusa da shi ya yi masa addu'a kuma cewa ya ubangiji kai albarka ga wa'ilu kai albarka ga 'ya'yansa ya hau mimbari ya hau da wa'ilu tare da shi sannan kuma ya ba shi sarauta kasar su wa'ilu bin hujirin ya tarafahu alal akayali to ana fadar habalatu din wato da sukunin ba hablatu ko habalatu ko habalatu ko habalatu to alhamdulillah sai mu tashi babu na haƙi to a'udhu billahi minash shaitanir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babin cewa an yi hani a ce za a tsaya siffanta kyawawan wata mace ga wani namiji daban a ce a ringa faɗar cewa aiwanta tana da kyau tana da kaza tana da siffa kaza tana da gaba ne iri kaza to cewa an yi hani daga haka illa an yi huta da ila zalika sai ko da ya zamo an bukatu zuwa haka don wata manufa ta shari'a kamar aurenta ko abin da ya kaba da haka an kaba daga abu masudin allah dagare shi kala ya ce da zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai ba ne mace ta sadu da mace ta je tana sufanta ta ga mijinta to haka din ba daidai ba ne ya zama kamar da a ce yana ganinta ya koma kamar yana ganinta buhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin babin cewa karaya ne mutum ya ringa cewa a wajen addu'a ya ubangiji kai min gafara in ka so ya nemi kawai a masa gafara kai tsaye yanke cewa shi dai abin da yake bukata allah ya masa gafara ya taɓa daga abin hurera allah da gare shi أن الرسول cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce لا تقولن la yaqulanna ahadukum kar ɗayan ku yace اللهم اغفر لي ya ubangiji kai min gafara in ka so اللهم اغفر ko ya ubangiji ka ji kaina in ka so
لي هذه الآية ya ya kawo roƙon nasa a yanke cewa ya ubangiji kai min gafara ko ya ubangiji ka ji kaina lamarin da shanin ba wanda ya isa yi wa Allah dole dama abinda Allah ya nufa aiki yake yi. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin a wata ruwa ta Muslim ولكن جاء sai dai ya kawo roƙon nasa yanke
وليؤذن الرجل ya girmama kwaɗayinsa a wajen Allah إن الله تعالى don ubangiji subhanahu wata'ala wani abu da ya ba da shi ba baya ganin girmansa duk abin da Allah ya yi ma ba komai bane wajen Allah duk abin da Allah zai wa bawansa to wajen Allah ba komai bane
وأن أنس an karbo daga Anas ibn Malik Allah da gare shi yace
رسول الله صلى manzo Allah sallallahu الله عليه alaihi wasallam ya ya ce
وسلم idan ɗayan ku zai addu'a جاء به المطر ya roƙon nasa yanke ولا يقول
kada ya ce ya ubangiji in ka so ka ba'adi ne ka bani فإنه lamarin da sha'anin ba wanda ya sai wa Allah dole يكره عليه Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin باب قراءة قول ما شاء الله وشاء فلان babin cewa ba a so a ce abinda Allah ya so wani kuma ya so a ce Allah ya so wani ma ya so to kada a faɗi haka عن حذيفة صلى an karɓo daga wanzar fitar zamani Allah ya ƙara yadda a gare shi الله عليه وسلم ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقولوا ما kada ku ce abinda Allah ya so wani ma ya so ولكن قولوا sai dai ku ce masha Allahu su masha fulanu abinda Allah ya so kuma daga baya wani ya so Aha, amma ba ku haɗa son Allah da son wani ba وروى abu dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce باب قراءة الحديث بعد الإنشاء الآخر babin cewa karahiya ne a zauna yin hira bayan an sallar isha isha wadda ita ce ta karshe a sallolin yini da dare ita ce ta karshe sai kuma kashe gari in an kai a asuba والمراد به abinda ake nufi da wannan hirar الحديث الذي يكون مباحا fi gari hazal wakati hirar da in ba a wanzu ba a wannan wakacin bane za a ce ta halatta a yi to a sannan sai zamo ba daidai bane ba a san a zauna yin hirar nan وقيله وتركه wadda yake da yinta da barin yinta duk daidai ne فأما الحديث المحرم amma damin hira wadda take haramun kamar hirar da za a yi ta yi da wasu أو a, ko annamimanci ko bayyana wasu abubba wanda shari'a ba ta yadda a bayyana su ba ko ko hira wadda daman karahiya ce غير هذا الوقت ko da ba bayan sallar isha ba وفي هذا to wannan hirar ta a sannan ta fi tsananin haramci ko ta fi tsananin karhanci وأما الحديث في الخير amma a tsaya a yi hira abinda yake ya shafi alheri